rahim muna magana ne akan khilafa wa muhabbatu sahaba a cikin wannan littafi mai albarka jawharatul farida wa ahlul bait magana halifanci da san sahabbai da kuma iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق أسعد من بالمصطفى سعد وبعده عمر الفاروق ذاك أبو حبس له الضد والأعوان قد شهدوا كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا نظام تشبه قبعه طيب يتشي تشكين وتحليفوفي akwai usman ibn affan cikin halifofin manzan allah sallallahu alaihi wasallam na wajibi ne ahlus sunna mai akida da tauhidi ya yadda ya yi kudiri cewa usman ibn affan halifan manzan allah ne na uku ibn abil as ibn umayya ibn abd shams al-qurashi al-umawi amirul mu'minina wanda an haife shi bayan wato ba'd al-fil can yakin fil da shekara hudu a bisa zance mafi inganci yana cikin wanda suka riga kowa musulunta shi sai na usman manzan allah ya aura masa 'ya'yansa guda biyu mata ya ba shi rukayya cikin 'ya'yansa rukayya 'yar gidan wacce ce khadija allah ya ɗauki ranta ya ƙara masa da ummu kulsum wannan yana nuna cewa sun isa da 'ya'yansu sun kai umarni kawai za a bata a ce bismillah kaga da ba dan ya ji daɗin sarakuta da shi ba ya aminta da shi ba da bai ba shi ba shi yasa ake ce da shi zunnurai ne saboda ya aure ruqayya da ummu kulsum a duk duniya inji imamu zahabi a cikin siyar da ya zo yana sharhin sayyidina usman a duk duniya babu wani mutumin da ya taba auren ‘ya'ya mata na annabi guda shi kadai sai usman bin affan ba a taba yi ba yana da hadisai masu yawa daga manzan allah sallallahu kamar yadda aka ruwaito mai tsananin jin kunya ne mutum ne mai yawan jin kunya yana da haƙuri yana da juriya manzo Allah ya taɓa yi mai mubaya'a on behalf of him ma'ana baya nan an zo ana mubaya ce hadihi yadu usman saboda tsabar ya aminta da shi ya ce wannan hannun usman ne na masa mubaya annabi ya shaida masa shi dan aljanna ne ya ce shi dan aljanna tun kafin ya mutu annabi ya ce kai dan aljanna ne amma ala balwan tusibu ya ce za ka gamu da bala'i da zai same ka kafin nan shine kisansa da aka yi ya yi jam'ul ƙur'an shi ya haɗa alƙur'ani da muke karantawa huzaifa ibn al-yamani ya yi yawo su azerbaijan su ina ne ya zagaya a duniya ya je ga mutane lokaci ya yi tsawo annabi ya bar duniya ƙur'ani ya fara samun matsala ana ta karanta shi daban-daban wancan ƙabilar ta karanta shi da tsarinta wannan ƙungiyar su karanta da tsarinsu ya zo ya ce ya usman ibn affan ka riski mutane fa za su halaka mutane sun kama alakshe mai faru shi sun canja ƙur'ani kowa yana ta karanta yadda ya ga dama kuma ana ta faɗa wannan sai ce wani bai iya ba wani bai iya ba ya ce to ya za a yi rufe kai ne khalifa ka duba me ya kamata a yi ya nemi shawarar sabai suka ce ka duba me ya kamata kai ne shugaba kaga wanda yake nuna cewa a lokacinsu suna ba da shugaba yanci ya nemi shawara amma suka ce ka yi abin da ya kamata ba damuwa ka ce to yana ganin zai sa a haɗa ƙur'ani inda ga sabai suna nan basu bar duniya ba wanda suka san shi a karɓo ƙur'anin da yake wajen na na hafsa asalin ƙur'ani true copy ɗin a yi naskinsa waɗancan ƙur'anin duk da suke garurruka gaba ɗaya a je a kwato su a karɓo su duka duk wani wanda yake da wani ƙur'ani da wata ƙabila da a kawo su gaba ɗaya a bashi su zai ba da zai sa a buga ƙur'ani kwafi-kwafi malaman ulumul ƙur'an suka ce sabani kwafi nawa wasu suka ce kwafi bakwai wasu ka ce kwafi shida wasu ka ce kwafi biyar wasu ka ce kwafi kaza ya aika madina ya aika makka ya aika gari kaza ya aika gari kaza wadancan ƙura'anan kuma duk yace a kone su gaba ɗaya to shine yan shi'a in sun zo zagin usman sai su ce mutumin da ya ta kone ƙura'anai to in baka yi karatu ba baka binciki tarihin kone ƙura'anan usman ba sai a tafi da kai ka ji dalilin da yasa ya kone su kuma ba da ra'ayinsa ba da ra'ayinsa habbai gaba ɗaya kuma saɓani aka ji samu yasa aka kone aka buga ƙur'ani aka raba har yau gashi nan muna ta abin nan shine zaka ji ana cewa mushaf usman al-mushaf al-usmani duk duniya gashi nan yana ta yawo akwai tarjama a cikin usul gaba a cikin al-isaba tamyizin sahaba na ibn hajar Allah ya masa rahama to malam yace kazaka usman dun nuraini salisuhu zai ka gane dun nuraini na fassara ma sai usman shine na ukun su bi zulmihi ba'da ba'a ba'a ahlul baghi iz qasadu wato wato ahlul baghi yan ta'adda sun zalunce shi yayin da suka nufaci suka kashe shi a nan gurin malami yana so nuna mana cewa usman shine khalifa na uku wanda aqida ce ta ahlus sunna sun kashe shi yayi shahada ahlul baghi din nan ahlul baghi wad dalal ake nufi ma'abutan ma'abuta bata eh suka kashe shi zulman wa udwanan ta hanyar zalunci da wuce gona da iri halifancin sayyidina usman ya tabbata bil ijma' manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana zaune cinyarsa a buɗe ko ƙwaurinsa a buɗe abubakar ya nemi izini ya ce a shigo da shi a ce shi dan aljanna ne suka dan yi hira sai can sai aka yi sallama ya ce waye aka ce umar ne ya ce a shigo da shi shi ma a gaya mai dan aljanna ne sai aka yi sallama na uku waye ne aka ce usman ne sai ce bari in dan gyara zamana a wata riwaya sai aisha ta tambaye ta ce me yasa da babana ya shigo baka gyara zaman ka ba da baban hafsa ma ya shigo baka gyara zaman ka ba sai da sirikin ka zai shigo yace kaifa la astahayi mimman tastahayi minhu al malaika me yasa ba zan ji kunyar mutumin da malaika ma kunyar sa yake ji ba kenan wannan hadisi yana nuna mana malaika ma yana jin kunyar sayyidina usman annabi ya ba da labari ce zai shiga aljanna amma fa zai gamu da masifa masifar ita shine da abinda malam ya ce bi zulmihi ba a ba a ahlul baghi iz qasadu ta hanyar zaluntar sa ne albaghi wa ahlul baghi ma yan ta'adda suka niface shi suka kashe shi kaza aliyun abu sibtain rabi'uhum bil haqqi mu'tadidun lil kufri muttahadu sai kuma ali bin abi talib shine khalifatul muslimin shi dangin annabi ne daga jin sunansa ma ibn abi talib ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abdul manaf ibn qusay ibn kilab ibn murra ibn kab ibn lu'ay ibn al-kab ibn lu'ay al-qurashi al-hashimi shi an haife shi a kafin annabi hijira ya je ya koma madina da shekara goma kafin annabi hijira da shekara goma aka haifi Ali bin Abi Talib kaga ya nuna su abubakar sun fi shi kenan ko a shi dan gidan baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ma din sirikin annabi ne dama cikin halifofin bi sirik dukan su ma zan ce ko gaba ɗaya ma sirikan annabi abubakar sirikinsa umar ma sirikinsa usman sirikinsa aliyu ma sirikinsa ya aura masa na Fatima shi kuma Aliyu falalarsa shine yaron farko da ya fara musulunta a cikin yara a cikin sahabbai haɓe a bisa zance mafi yawa cikin malamai ya yi hijira ya je yakin badar da ohud da dukkan yakukukan da annabi ya je da shi da shi aka je banda tabuka annabi ya bar shi a gida wajen iyali lokacin da a je yakin tabuka wanda Allah ya ba shi tuta a wurare da yawa da aka je yaƙi kuma annabi ya naɗa shi yan wantaka tsakaninsa da wasu sabai da yawa yana da hadisai mai masu yawan gaske shi ma shahidi ya mutu abdurrahman ibn muljim abdurrahman ibn muljim a shekara ta 40 bayan hijirar manzon Allah shi ya kashe Ali bin Abi Talib a lokacin yana da shekara 57 ko 58 ya yi halifanci shekara biyar ba wata uku shekara biyar ba wata uku ya halifanci wasu sun ce shekara hudu ya yi da wata tara gaba ɗaya halifancin aliyu shi kuma sun kashe shi ne ya fito sallah asubahi wannan mutumin banzan ya same shi da guduma a tsakiyar kwakwalwarsa ya dankara masa ita abubakar guba baka sa masa shi ma guba ta yi tasiri a ranar mutuwan shi umar kashe shi akai huda shi akai usman shi yanka shi akai aliyu shi ma kashe shi akai annabin kawai suka bari shi ma sun yi kokarin su kashe shi sun ba shi guba sun ba shi sammu wata mace aka turo ba yahudiya da nama da guba a ciki ta kashe annabi ya kuma ci naman naman ya yi magana ya ce a karkaci akwai guba a cikina shi ne amma hadda ranar da zai rasu sai da ya faɗa ya ce ban gushe ba ina ban gushe ba ina ta jin ina ta jin raɗaɗin sammun da matan nan ta samun nama a ciki da haka ya cika sallallahu alaihi wasallam yana da falala shi aliyu ba za a iya faɗan falalarsa ba tana da yawa ƙwarai da gaske wanzu Allah ya shi masa shaida cewa Allah yana son sa shi ma yana son Allah wannan kaɗai ya ishe shi falala kuma an gaya mai shi dan aljanna ne a cikin hadisin tirmizi abubakarin fil janna umar fil janna wa usman fil janna وعلي في الجنة استغفر الله واتوب إليه النبي تنوطي أن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله وبذن بعد توتا ga mutumin da yana san Allah yana san annabi mala yace fa haula'i bila shakkin khilafatuhum bi muqtada an-nass wal ijma'u mu'taqid munaqid wadannan mutane gabaki ɗayan su babu shakka akan halifancin su daman babu yana magana akan khilafa kuma halifansu bi muktadan nassi wal ijma munaqadu tare da ko na'taqid ko muntaqid munaqid eh munaqid daga aqad ne muna an kudirce wannan abu ne wanda yake rubutacce tabbatacce abubakar khalifa ne usman umar umar khalifa ne usman khalifa ne aliyu ma khalifa ne a nan malam yana nuna mana aƙida ahlus sunna cewa an yadda da halifancin waɗannan mutane saboda faɗin manzan Allah alaikum bi sunnati wa sunnatin khulafa'ir rashidi min ba'di nasi ya tabbatar manzan Allah ya faɗa mubashara ya yi ishara da sauransu nasoshi akan halifanci abubakar suna na a cikin bukhari mun karanta da ku haka umar wasiyar sayidina abubakar ce umar kan daman da abubakar zai sauka da ya ga mutuwa ta zo masa kawai ya ce ku ba wa umar ba so ba wani a sabai suka ce duk abin da ka faɗa shi za a yi ko jayayya ba a yi ba malam kaga shugabanci kai malam abubakar shugaba ne malam malam da ya zo zai yi wa fati ya ce ya ce wani ne halifa na wani shi zai shugabanci bayana ko jayayya sun yadda sun miƙa wuya ba musu me yasa saboda shugabanni ne na gaskiya da ba a san su da san zuciya ba su san zuciya da bin ra'ayi ba nasu bane ba ma san su da shi ba in kaga dan adam yana fandare wani to ana samun san zuciya la'alla shi an gane shi yana da ra'ayi da san zuciya amma abubakar ya faɗi magana wani ya ja ina to wannan kenan shi sa ya ce khilafatuhum a ima'imun aqidu da ijma'in malamai gabaki ɗaya an yadda waɗannan gabaki ɗayansu a halifofi ne shi kuma sayyidina usman umar din ne da shi ma ya ga mutuwa ta zo masa lokacin da aka je aka soke shi zai mutu ya maza maza ya hada ahlus shura wasu adadin mutane a cike sa usman din ya ce gashi nan ku duba ku gani ya ce ga abdullahi dan umar a cikinku amma kakku naɗa shi gaba ɗana ne kakku naɗa shi ka duba adalci ya ce shi dai ya ba ku shawara ya kai fa matsayin da zai ba su shawara yana da ilimi yana da karatu ya ce ya shiga cikin masu ba da shawara amma ba kar a ba shi shugabanci haka mutane suka zaɓi sayyidina usman kuma ya ta shugabanci masha Allah tabarakallah da haka waɗannan haka ali bin abi talib shi ma da ya zo ya hau to a nan malam yana mai da martani ne wannan baitin ga waɗanda suke shakka akan halifancin waɗannan mutane guda hudu cewa ba za a ce alkulafa'ur rashiduna ba suna ganin ba su cancanta ba haka ana raddi ga 'yan shi'a a wannan baitin waɗanda suke ganin cewa ali bin abi talib shine fi kowa cancanta ya zama halifan annabi ba waɗannan ga baki ɗaya ba wai annabi ya yi wasiya bai da shi kamar yadda abdullahi ibn saba ya kirkiri wannan ƙarya ya danganta cewa annabi ne ya kirkiri annabi ne ya ce aliyu ne zai zama wakilinsa ko waliyinsa ko halifansa wa ahlu baitin nabi wa sahbi qatibatan anhum nadhub wa hubbul qawmi na'taqidu malai yace iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ga baki ɗayan su shine qatiba Allah ya yarda da su duka muna ba da kariya kuma wa hubbul qaumi na taqidu son waɗannan mutane muna kuduri da shi muna son iyalan annabi muna son sahabban annabi duk ahlus sunna yana son ahlul baiti kuma yana son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ahlul baitin nabi was sahbu qatibatan was sahbu sahabbai duka gaba daya dukkan su na zubbu muna ba da kariya wa hubbul qaumi na taqidu kuma muna muna son waɗannan mutane muna ba su kariya muna taimakon su ba mu bari ai musu ta'addanci inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayti wa tahhirakum tatheera ahli al-bayti kin da haka wannan yana nuna cewa waɗannan bayan Allah ababan so ne kuma ababan kauna shi sa al-qadi iyad yake faɗa cewa wa min tawqiri sallallahu alaihi wasallam birri a bir alihi wa zuriyarci yana cikin girman manzon Allah da biyayya ga annabi a bi iyalan gidan shi a so su wa ummatul mu'minina azwaju da iyalansa iyayen mu'minai kamar yadda manzon Allah ya kwadaitar kuma salafu salih suka kwadaitar ibnu kasir ya faɗa a cikin tafsirin ayat kulla yace ba ma yin inkarin wusaya da wasiya da aka yi akan ahlul baiti da kyautata musu duk aqida ce ta ahlus sunna daka sun samu wannan matsayi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal haqqu fi fitnati sahbi ay fi fitnatin bayna as-sahabi jarat huwa as-sukutu wa anna al-kull mujtahidu gaskiyar magana dangane da fitinar da ta samu tsakanin sahabbai fada da aka samu tsakanin sahabbai to shine shi yasa yace jarat ta gudana ai shiru a rufe baki ba a zuwa ana tattauna hira a ce sahabi kaza ya yi daidai sahabi kaza bai yi daidai ba a sukutu wa annal kulla mushahidu kuma idan an zo a ce kowa kokari yayi neman gaskiya yayi suka yi ta fada a tsakaninsu kamar yadda ai nima da kai yau muna iya yin fada na fahimci wani abu a kuskure ne kai kuma ka fahimci daidai ne a nan gurin malami yana so ya nuna mana irin abin da suka faru tsakanin sahabbai yanzu kaga misalin kisan sayyidina usman an kashe sai na usman a madina a madina aka kashe shi wanda suka shigo suka kashe shi nan ba sahabbai ba ne amma a lokacin ai akwai sahabbai suna garin ko ba ka bane ba a yi fada ba a yaƙi ba da ruwaya ta zo cewa shi ya ce kar a yadda a kashe kowa saboda shi suka zo suka kewaye gidansa da yake gindin masallaci ya ɗebi kwanaki bila adadin baya fita juma'a baya fita kamsalawat sun da makamai wasu daga iraki wasu daga misra wasu daga ina da wukaƙi za su kashe a cikinsu akwai ɗan gidan sai na abubakar ma aka ce yanzu haka za ka bari su zo su kashe ka mai asara ka ce ni inda ni za su kashe to ni ban yadda a zubar da jinin musulmi saboda ni ba ya leko ta saman gidan shi ya ce kai yana tambayan ku da Allah kun san ni waye suka ce mun san ka kai Usman ne ya ce ba ku san ni halifan annabi ba ne suka ce mun sani sai mai kashe kaza mai ba ku san ba cewa ni annabi ya mun albishir da gidan aljanna tun kafin da bar duniya suka ce eh mun sani ba ku san ba cewa ni ne na auri 'ya'yan annabi mata guda biyu ya bani ruqayya ta rasu ya bani ummu kulsum ce eh ba ku san ba cewa ni ne muka je yakin muka hau dutsen Uhud dutsen ya girgiza ya rawa annabi ya ce usbut Uhud ka tabbata ya kai Uhud ka sani a kanka akwai siddiƙi da shahida ne da masu shahidai guda biyu abubakar usman da umar ba ku san ba cewa ni ne lokacin da mutanen madina suka shiga kunci da rashi na yi odar kayan abinci gaba ɗaya duk 'yan kasuwan ƙasar nan suka taya da farashi mai tsada na ce ina da wanda ya saya suka ce waye suka ce babu na ce akwai na ce allah ne na rabar da kayan na kyauta ba ku sani ba ni manzon allah wata ran za a je yaƙi ya ce man yi shari bi'ir roma falijanna ne fasharaitu na saya annabi ya ce usman dan aljanna ne kai ba ku san baka yayi ta nuna musu abubuwan da yi na alheri dan su kyale shi suka ce mun sani amma sai mun kashe ka haka suka haura gidan shi a gaban matarsa na'ila suka bankare shi suka kwantar da shi suka sa masa wuka suka masa yankan rago tilas matarsa ta taho za ta zo ta kare ta ture suka sare mata in yatsunta wannan hannun jale-jale suka mata dungulmi haka suka kashe sai na usman yankan rago kaga yankan rago to haka aka yi sai na usman to shine annabi ya ce da shi kai dan aljanna ne amma ala balwan tusibu ya ce akwai masifar da za ta same ka to wannan tana ciki aka yi ta fafatawa abun ba daɗi maktal usman akwai abin zubar da hawaye kwarai da gaske an yi ta saɓani tsakanin sahabbai akan ɗaukan fansar usman wanda suka kashe sayyidina usman bayan an kashe sayyidina usman ali bin abi talib ya hau mulki wasu sahabbai ali bin abi talib ya ce a zo a masa mubaya to ina so in baku labarin wai saɓanin da ya faru ne tsakanin sahabbai ya ce a masa mubaya'a wasu sabai suka mai mubaya wasu kuma suka ce ba mu mubaya ba me yasa suka ce ba za mu maka mubaya ba ba za mu bi ka ba sai ka bi waɗanda suka je suka kace sayyidina Usman din nan ka fara kamo su kai musu hukunci tukuna musallallai da gaske kake yayyayyai suka ce ba za su yi ba mu'awiya yana sham a lokacin gwamna yake a sham usman ya naɗa shi aka ɗauki rigar sayyidina usman mai jini da guntun hannun matar usman na'ila aka kai mai ranar juma'a kafin ya zo hudu ba ya ce a rataye rigar a bakin mumbari a rataye hannun rigar don a san abin da zai magana a kai yau muawiya ina so ku gane me yasa 'yan shi'a suke gane zagin muawiya daga mu'awiya yana cikin waɗanda suke rike da runduna a sham gaba ɗaya tana ƙarƙashin mu'awiya wata duniya ce mai zaman kanta gaba ɗaya al'ummar sham suna ƙarƙashin sa ya zo hau bari ya yi hudu baya bayani ya ce ga abin da ya same mu ya ce na yi mafarki da usman yana cewa yanzu ba za ka ɗaukan mun fansa ba ba za ka mun kaza ba sai ga sako ya zo daga madina Ali bin Abi Talib yana cewa Muawiya ka taho da mutanen ku zo ku yi mubaya'a Muawiya ya aika wa Aliyu kafin ya aika masa da yayi huduban masallacin ranar Juma'a kuka aka rikece da shi dattawan kasar gabaki ɗaya suka haɗu suka ce a gaya wa Ali bin Abi Talib ba wanda zai masa mubaya a ƙasar Sham sai ya ɗauki mataki akan wanda suka kashe Sayyidina Usman kar ku manta akwai sahabbai ana akwai sahabbai ana ba za mu yi maka mubaya'a ba sai ka kashe waɗannan mutane sai ka dau mataki kuma abin mamaki bayan sun kashe sayyidina Usman sai suka zo gindin sayyidina Aliyu kuma suna zaune tare da shi suna goyon bayan shi sun da ai sun kawar da Usman Aliyu ya hau kaga fitina akan mulki kenan jama'a mulki jama'a mulki masifa mulki shike raba kan mabiya da haka mutanen sham gaba ɗaya suka ƙi su yi baya wannan shine dalilin da yasa aka yi yaƙi aka gwabza faɗan yaƙi tsakanin mu'awiya da aliyu shine za ku ji ana cewa an yi faɗa da yaƙi tsakanin mu'awiya da aliyu sahabbai da sahabbai suka yi ta gwabza yaƙi malam abin mamaki idan aka je aka yi faɗan aka yi yaƙi idan aka zo kuma lokacin sallah sai su haɗu sai su yi jami'i idan aka zo gawawaki in aka zo za a binne waɗannan gawawakin mutanen mu'awiya sai su zo su bi sallah su bi mutanen aliyu mutanen aliyu su zo su bi mutanen mu'awiya in sahabi aka binne za a kashe an kashe shi za a binne shi tare suke masa sallan gawa aje a binne shi tare suke komai amma kuma mai ka duba yaƙi ka duba masifa shi yasa duk wani rikici da kake gani na shugabanci da siyasa to musulmi su yi kokari su ne santar da shi daga cikin harkar addinin su kar ku bari 'yan siyasa su raba tsakanin fada ake na fitar hankali tun a tarihi a da siyasa ta sa an kashe kai an zubar da jini balantana yanzu siyasar jahiliya demokuraɗiyya to wannan shine abin da malam yake cewa ba daidai ba ne a shari'a wani ya zo ya tabin wannan tarihin ya zo ce wane ne bai da gaskiya wane ne mai gaskiya wane bai kyauta ba wane ya yi kaza kai ta ɗaukan site akan rikicin da ya faru akan sahabbai to yanzu wani zai iya tambaya to shi Aliyu bin Abi Talib me yasa bai kashe waɗannan mutanen ba dalilin sa yace yaya zan zo da fara mulki kawai a fara koya mun kashe mutane shi kuma abin da yace kenan yaya daga fara mulki na zan zo in ta kashe mutane yace a bar ni mana sai na fara in yi bincike in gani suka ce sai ka kashe su shi kuma yace a'a to wannan shine dalilin aka yi ta gwabza yakin na malam har abin da ya biyo baya tun da aka kashe sayyidina usman tarihin musulunci ya tabbatar da musulmi sun daina samun zaman lafiya a tsakaninsu dama annabi ya faɗa wata kofa ce in aka balle ta aka fashe ta to ɗan ƙaramin rikici yake faruwa tsakanin musulmi in ba malamai sun tsaya tsayin daka ba to sai ga ana gaba ana ta kiyayya da juna gashi muna sallah gaba ɗaya muna kallon gabar gaba ɗaya amma da wani abu ya zo na ra'ayi sai shiga tsakanin mu ta yaƙi da juna muna faɗa da juna ilimi yana da daɗi samari matasa mu yi karatu mu yi bincike don mu yi addini ingantacce in mutum bai je makaranta ba bai je yin ilimi ba